الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإيمان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أيها الإخوة المصلون اتقوا الله حق تقواه وفي هذه الجمعة عباد الله سوف نعيش مع الخطبة الثانية والستين والتي ننصح فيها أنفسنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن حصنه شيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث يوافق هالنا وأحوالنا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بخمس قيل يا رسول الله ما خمس بخمس قال ما نقض قوم الأهد إلا سلط الله عليهم عدوهم ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم الخبر ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين رواه الطبراني في الكبير وسنده قريب من الحسن وله شواهد بها حسنه شيخ الألباني إخوان المسلمين muna tare da kutuba ta sittin da biyu cikin wannan masallaci a cikin ta za mu yi wa kanmu nasiha da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin da ya dace da halin da muke ciki kuma ya dace da irin ɗabi'unmu wanda cikin shi Allah ya yi alƙawarin abubuwa biyar idan mun aikata abubuwa biyar. wannan abubuwa biyar ɗin dukkaninsu zahirin da ke faruwa ne a tsakanin Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace biyar suna tare ne da biyar aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me waɗannan biyar ɗin da suke tafiya da biyar yace Allah ya yi alƙawari ba waɗansu mutane da za su karya alƙawari ya zama su alkawari bai da martaba a tsakaninsu face Allah maɗaukacin sarki ya ɗora abokan gabansu a kansu sai ya ɗora maƙiyansu a kansu wani irin alkawari ne ba a warware tsakanin kuma duk irin alkawarin da Allah ya riƙa da mu a cikin alƙur'ani ko hadisi mafi yawanci cikin mu mun warware wannan alkawari din idan mun dawo amana da take tsakanin mu alkawarurruka da suke tsakanin mu wanda manzon Allah ya ce alama ce ta munafurci yawancin mutane ba su da alkawari wasu suna rantsuwa wasu suna cin alwashi a ba su alkawari su karya wannan alkawari din waɗannan da sunan shugabanci ne ko da sunan wakilci ko da sunan jagoranci idan za a karya alkawari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah sai ya dora makiyan mu akan wannan makiyan akwai na zama kuna zaune arna da musulmi masu imani da kafirai da fatirai idan musulmi za su kari alkawari dukkanin waɗannan sai Allah ya ɗora su a kan ya Allah ɗora su a kafar imani idan muka li halin da muke zaune a duniya musulmi alkawari bai da martaba a gurin su bai da kima kusan masu faɗa a ji a tsarin zamantakewa da siyasa ta duniya arna ne idan muna so wannan izzat da ƙarfin ta dawo lalle mu zama to masu rukun alƙawari sai Allah madaukakin sarki ya canja mana matsawar za mu zauna ba mu da alƙawari abokan gaban mu suna tare a kanmu waɗannan abokan gaban muna da akwai su cikin dabbobi muna da akwai su cikin shaidanu muna da akwai su cikin ƙwari idan za mu karya alƙawari waɗannan abokan gaban sai Allah ya sallata su a kanmu mafi ƙanƙanta akwai ƙudan sauro wallahi karya alƙawarinmu yana cikin abin da Allah ya yaɗa shi cikinmu duk abin da za a yi na fita da rana na fita da daddare maganin sauro hayaƙi goruba da duk abin da za a yi ya faskare ya cin magani wannan Allah yana ɗanɗana mana irin abin da muke aikatawa matsawar mutane za su karya alƙawari sai Allah ya jarrabe su da abokan gabansu inda mutane za su yi imani su zawo ga Allah hatta kwari hatta dabbobi hatta shaidanu da ake yawan samun ƴan mata da ake rubuya aljanu sun addabe su karya alƙawarin da yake tsakanin mu manzo Allah ya yi alƙawari idan mutane za su karya alƙawarin sai Allah ɗora musu abokan gaban sannan manzo Allah ya ce wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah mutane ba za su yi hukunci da abin da ba shi Allah ya saukar ba yau abin hukunci a tsakaninmu ba wanda yake tunanin mai alƙur'ani ya faɗa da hadisi ya faɗa kawai tunani ake wani majistar za a ce wata ƙofa shari'a za a ce wata high court za a ce ina za a ce magana ce ta constitution da kundin tsarin mulki tutiyar shari'ar musulunci tun da aka yi kamfen da ita a jamhuriya ta farko 1999 zuwa 2000 kusan ta zama ƙarshe ba a magana yau ba wani gwamna da zai fito ya ce zan jaddada shari'ar musulunci ya ci zaɓe mun dawo sai ƙarya da yaudara a tsakaninmu wanda zai ce ya ƙara albashi ko zai ba da kuɗin kaza ko zai yi wane ne ko ya yi waye ko ya tarki 'yan sadakoci kafin ya fito ko ya fara yawo da 'yan midiya ana mai hoto da taimako waɗannan shi ne abubuwan da ake cin zaɓe da su ba wanda zai ce zai yi kuciya da addinin musulunci ya ci zaɓe kusan ya zama ko abin mamaki yau ko tattaunawa ake idan ka ce Allah maɗaukakin sarki ya ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a ce ba wannan abin da ake magana a kai shi ba wai ma'ana wannan fagen ba Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kai shi in ka kalli auratayyar mu dukkanin ta ba Allah na sha faɗi akan wannan mumbarin da yawa suna aura ba da tsarin Allah ba suna zaman ba da tsarin Allah ba suna saki da yaji ba da tsarin Allah ba ana kome ba da tsarin Allah ba wannan akan mu'amalan mu kake nan ta yau da kullum sibil yau babu Allah a cikin sa barantana ka zo abin da ya shafi bangaren laifuka da barna waɗanda suke da buƙatar haddi da ta'aziri magana ta Allah madaukakin sarki ta yi ta manzon Allah ya ce idan mutane za su yi hukunci da abin da ba Allah ya saukar ba sai Allah ya sa alfasha ta bayyana tsakanin sai Allah ya sa talauci ya yi musu katutu yau kowa a cikinmu yana adarta talauci abinda muke tunani kawai shugabawa ne ko jagorawa ne kowa da shi ya aikata na faɗa duk abin da ke faruwa da shugabanni da mu muna da ruwa a cikin shi abin da manzon Allah ya tabbatar in muna hukunci da abin da ba Allah ya saukar ba face a fakara talauci ya yi kajuju a tsakaninmu da ni da kai mu tsaya mu tsantsanta kai ba sau nawa ne matsala ta taso tsakaninmu da 'ya'yanmu muka yi tunanin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sau nawa ne matsala ta taso tsakaninka da matarka kai tunanin ayar alqur'ani kai tunanin ayar alqur'ani in ta ja aya ko ka ja aya ko ka saurara wani a cikin gidajen mu ba fa sai an je kotu ba sau nawa ne matsala ta faru limamin unguwa zai miƙe sai Allah ya ce mutanen unguwa su saurare shi barantana ka je maganar idan mutane za su kauce ma hukunci da alkur'ani da hadisi manzo Allah ce tabbas ba makawa ana yi Allah yana sako talauci in kaga Allah ya dauke wannan talaucin mun koma zuwa ga Allah madaukaki wala zaharat fihim alfahisha manzo Allah ya ce alfasha ba za ta bayyana tsakanin mu ba illa fasha fihim almaut fashe mutuwa ta zama ruwan jara a talibu ni da kai da kowa shaida ne tun karowar azumi da cikin azumi da bayansa kusan mace-macen da aka yi irin wanda masu shekaru da yawa za su baka labari ba irin shi ba me ya sababin wannan alfasha da suke tsakanin mu yanzu ta kai ƙananan 'yan mata da yawa ba za ka iya ba da shaida akan amincinsu da karamcin da sun da mutuncinsu manyan mata barna take tsakanin su masu aure barna take tsakanin su da yawa cikin mazaje mabarnata ne da matan aure mabarnata ne da ƴan mata mabarnata ne tsakanin su su da zawarawa kai masifar ta kai da wana da wana suna yawo a titi ana nuna su wana dan abu kaza ne wana dan abu kaza ne kuma ba wanda yake daukar mataki cikin al'umma mata wucewa suke a titi wanta ‘yar kaza ce, wanta ‘yar kaza ce, wanta sana'ar ta kaza ce, kaza take saya da shi, kuma ba wanda ke ɗaukar bataki ne. Idan wannan zai faru cikin al'umma, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mutuwa za ta zama to ruwan dare. Wane ya mutu, wane ya mutu, wane ya mutu, an binne wane, an binne wane. Mutuwar da aka yi a wannan tsakani ba kowa bane yake da ididdigar alƙaluman da aka samu na wannan mutuwa ne. sababin shi abin da muka aikata tsakanin mu na alfasha wallahi mutane a jihar idan an ce wani mazinaci ne abin kyama ne abin ƙanƙanci wanda in an ce mazinaciya ce fasika ce ƴar iska ce a bar ƙanƙani ce a bar kyama ce wanda in ta yi cikin sheki da ita da ƴan gidansu sun faɗa a hudu yanzu abin ya zama to aji wanda ta goya ne ma a bar mutane in goya wane ɗan iska ne bai da iyaye wane bai da iyaye wane bai da iyaye abin ba ma jin zafin shi cikin ranmu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan alfasha za ta yaɗa cikin mu shi kuma Allah sai ya sako mutuwa a cikin mu wannan alƙawari ne shi ma ba zai taɓa shi ba wala mana uzzaka mutane ba za su hana zakka ba masu tantanta su fidda zakka suna da yawa mun jingire ba su ne zakka a yau don wannan nasihar ta farko da abin da zai zo cikin su ba su amma dai ciki an samu gaba ta maimaita kanta mutane ba za su hana zakka ba illa hubisa alhumul qasab ba ta Allah madaukakin sarki ya rike musu tukun ruwan da zai faɗo daga sama sakin wannan da ya shige ko wanda muke ciki mai martaba ya ba da umarni a fitar roƙon ruwa mu dukkan mu shaida ne halin da muke ciki damuna ta fara abin sha'awa ruwa ya sauka mutane suna murna yabanya ta fito Allah madaukakin sarki ya rike ruwan shi da yawa in ka je gonar wasu ba ka iya zagaya sai da su dawo gida hatsi ya fara kyau Allah madaukakin sarki ya rike ruwan amma ni da kai mun kasa tambayar kawunan mu me muka aikata wa Allah madaukakin sarki me ya kawo Allah ya rike ruwan shi akwai masu ana zakka a cikin mu in mutane za su hana zakka sai Allah madaukakin sarki ya rike albarkar ruwan shi ayi ayi ayi ruwa ya sauka ruwa ba zai sauka ba dama abu ne a hannun Allah in an tuba an koma wa Allah sai Allah ya saukar da wannan ruwan dubara da iya yi ba za ta yi ba matsalar mu shine idan an samu karancin ruwa sai a ce ina tsaffi masu yin darar kwallo a kasuwa masu yin karta a kasuwa su za a samu a wa bulala ba su ne matsalar matsalar tana tsakanin ni da kai kai ka san kana da matsala ni na san ina da matsala shugabanni da talakawa akwai matsala kowa ya dawo ya gyara wannan matsalolin nashi waɗanda suke da abin da za su ba da zakka su ba da Allah ya tsarkake zuciyarsu Allah ya tsarkake zuciyar Allah ya tsarkake gari kuma sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ruwa shi yasa manzon Allah fa hukuma yayi mai saman kanta akan zakka duk wanda ke da dukiyar da zai ba da zakka ya hana saboda bala'in da ke cikin ta manzon Allah ya ce za mu tura sa'i ya karɓi wannan zakkar a tsaga dukiyarsa gida biyu mu ɗauki abin da muke so sannan mu ɗauki zakka a cikin ta idan kana da naira miliyan goma ka hana zakka za a tura mai karɓar zakkar ya tsaga dukiyar gida biyu miliyan biyar ta gwamnati ce miliyan biyar taka ce sannan a karɓar zarkar naira miliyan goma da ta hana saboda bala'in da ke faruwa a cikin hana zarka amma yanzu ba ma ji a cikin yawanci mutane miliyoyi ne sun tara kuɗin maka sun tara kuɗin auren kaza sun tara kuɗin zuwa yawon shan iska sun tara kuɗin kaza amma sun ki fitar zarka wannan zarkar da aka hana Allah ba zai saukar da ruwa ba har sai mutane su gudu sun koma zuwa ga Allah madaukakin sarki wala qafaful mikyal mutane ba za su rage abin awo ba illa hubita alhumun nabat fati Allah madaukakin sarki ya sauke albarkar da suke cikin yabanya yanzu sauya mutu sauya mizani abin da ba a magana a kai shi kamfanoni sun koya ‘yan kasuwa sun koya ‘yan arkomi sun koya ‘yan awo sun auna ma'aikatan gwamnati sun koya gwamnati sun koya kowa akwai gurin da yake ɗauke mizani shi kuma Allah madaukakin sarki sai ya tambaye ni dan karamin akawunta ya fashi da zai rike akwai albashin ka naira kaza da kaza da dubo kaza in ka zo sai sai maka bashin yana da buƙatar ka rage mai naira ashirin da uku naira sha bakwai naira sha takwas in an gama yana da kuɗi yana murna zai sai ya yi cefa ne wannan rage kiyayi ne sai Allah madaukakin sarki ya sama ma'aikatan gwamnati ku je aiki karfe kaza ku dawo karfe kaza kun fi zuwa in an taba ku ce albashi bi kishe ku ba akwai tauye mizani da kamfanoni sun saba yin katon kwali a cika da kaya amma saboda a yaudare ka kwalin shi ne amma kayan ciki an rage sai ka buɗe ka tadda bai fi rabi ba wannan tauye mizani ne tauye mikiyali ne ya rubuta 500 gram ai ka buɗa abin da za ka samu 350 waɗannan abin da aka Allah maɗaukakin sarki ke rike albarkar ya banya ne da shi ma'aikata suna da haƙoƙi kaza ku biya su ai ta fama a ƙara albashi kusa doka ku hana kwamiti kwamiti kwamiti in an tashi badawa kuna masu dabara kuna da masu zalunci su rage abin da ma'aikata suka tantanta wannan shi ma tauye ma'auni ne shi in Allah yana turo masifa da shi inda za mu auna kowane ɓangare akwai masifa kowane ɓangare akwai bala'i mu haɗu mu gyara Allah maɗaukakin sarki ya gyara mana manzon Allah ya faɗa tabbas waɗannan abubuwan biyar tare suke da waɗannan abubuwa guda biyar idan mun gyara ne Allah maɗaukakin sarki zai gyara mana in mun zauna inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim idan mutane sun gyara abin da ke tsakaninsu Allah ya gyara abin da ke tsakaninmu masu hana zakka masu sauya mutu masu sauya ma'auni masu alhus masu ƙarin abin da babu shi duk su gyara yau idan wani ya tashi tsaya zai sai kaya mai kyau mai daraja gyararre amma ya ɗauki duta da guba da bola ya ƙara a ciki a kai kamfani a tashi ya ƙara dawo da shi gida ya sai kaya mai kyau ya ɗauki dattin ya zuba a maida kamfani a tashi daga ƙarshe ƙananan talakawa masu ɗan ƙaramin jari su za su ana ba da labari riɗi na jihar jigawa yana da kyau amma ha'incin 'yan kasuwa da albus ta kai lokacin da aka sai ba a sa riɗin jigawa in za a saya talatin wanda yake wai ba sai an saya talatin da biyar saboda bambancin tsafta da adalcin 'yan kasuwa to waɗannan abubuwan idan za mu sai Allah ya ɗauki albarka yawan ga wannan fa idan ruwan ya fito kun yi shukar ta fito kuna tsammanin za ku samu ko nan ka kana samun kwafu talatin arba'in sai kaga duk abin da kai ke kai kayi duk abin da amfani ke nuna kyau yayi amma Allah sai ya rike albarka kwafu uku kwafu hudu kwafu takwas kwafu tara in ka cinye ka dawo Allah ya tsino shugabawa ne Allah ya tsino shugabawa ne shugabawa na azzalimi ne ka kasa ganewa kai a karan kanka azzalimi ne ku zo mu tada barna ta ya mu malam yana bayani a cikin ta wannan ɓarnar mun kasa ci samun kana da gudunmawa yau wallahi idan za ka zauna ka ce mai ƙarya kwaya ɗaya tak kana da gudunmawa wajen gurɓata al'umma da lalata ta wannan ƙaryar kwaya ɗaya tak sai ka daina ta al'umma za ta dawo mutunci in mazinaci ne kai ko fasiki ne sai ka daina wannan zinar da fasikanci al'umma za ta dawo mutunci in ka hana yin zina wallahi ba za a samu al'umma ɗari bisa ɗari daidai ba sai kai ka gyara dan idan kana da matsala kwaya ɗaya ka tabbatar akwai matsala a cikin al'umma ke ka gyara iyalin ka gyara ne in gyara kai ka gyara shi wa gabanin su gyara ta Allah madaukakin sarki ya gyara ka'ida da ake samun gyara annabi nuhu alaihi salam tun farkon duniya ya gaya wa al'umma shi istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا النبي يقول يسي ده أرنا زمنش كنا مغافرا أبنجدكم إنه كان غفارا أبنجدكم يوم كربر غفارا إن كنتم kun yi istighfari kun tuba zuwa ga Allah sai ta yursilis sama'a alaikum bidara zai saukar muku da ruwa mijararan wani na bin wani da kun yi kun fara bukata wani ya sauko kun fara bukata wani ya sauko yursilis sama'a alaikum mijarara wa yaj'alakum jannatin wa yumdidukum bi amwal Allah sai ya sa muku dukiya mai yawa ta yaɗu tsakanin duk samari da suke son aure sun kasa Allah sai ya kawo dukiya a auren da su Allah ya kawo albarkar ƴaƴa wa yumdidukum bi amwal wa banin Allah ya sa muku albarkar ƴaƴa masu safai idanu Allah ya ba da albarkar aihuwa an yi a toshe taki ruwa an yi a toshe an yi fulanin taki yara bace ta akan titi inda za ka je kwankwana da hatta fitilan mota sai kai ka bar ka dora hannu a wannan gutsi gutsi yara ta gidan wasu ke fitowa duk ta gidan mu ne amma Allah ya dauke albarkar da take cikin ƴaƴa ba sanyin idanu mutum na da ƴaƴa goma sha biyar ashirin bakwai takwas amma bai hana ya ɗau buta ya je ya ruwan da zai yi alwala bai hana ya je kasuwa ya sayi hatsi ba bai hana ya je ya sayi nisan tuwon da za a ci a wannan gidan ba ba abin da ƴaƴan suka ɗauke mashi wannan wani irin bala'i ne wani irin tashin hankali ne wallahi Allah ba zai sa mana albarka cikin ƴaƴa ba sai yin gyara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا idan kun tuba zuwa ga Allah sai Allah ya sa muku albarkar gonaki albarkar ce. a da duniyar da nan gurin da muke tsaye nan in ka duba garkar ado mu nan in ka duba ka dan garkar sani duk kuma inda ka zagaye ta gara ke ce garkar a bar kwanga banda ce barkar malam dala yanzu fa inda za ka sai ka samu waɗannan gara ke ce Allah ya ɗauke ta saboda albarkar da muke gurin albarka da ke tsakanin mu da wai ina ake ba wani mai rijiya a gidansa ruwa ne na gwamnati ya wadata ko'ina amma yanzu hatta ruwan da yake ƙasa Allah ya ɗauki albarkaci ka tada inji inji ya yi ta kuka ya wuri yana ta kuka amma da wadatu mulatar su guwa ba amma da kan ka tashi ƙatuwar tanda da gumar take da akwai a dukkanin sasannin ta cika ka buɗe ruwa tun daga safe har ƙarfe sha gaban dare in ka buɗe shawa ta a saman bene take cika amma mun kankare wa Allah maɗaukakin sarki an ƙara injinan an ƙara fasahar Allah ya rike ruwa ta sama ya rike ruwa ta ƙasa mutu ba zuwa ga Allah madaukakin sai daidai wannan ayar da Allah ya faɗe ta ibnu kasir ya zo ta duka tafsirin ta sai yake cewa fa iza tubtum ila Allah wastaghfartumuhu wa ata'tumuhu idan kun tuba zuwa ga Allah kun yi istighfari kun yi wa Allah madaukakin sarki biyayya yace yursilis sama'a alaikum midarara ayyakakum min as-samai in kun tuba sai Allah madaukakin sarki ya shayar da ku ruwa ta sama ruwan a hannun Allah yake sharadi guda uku ake da bukata a gurin ku tuba ku yi istighfari ku zama to masu biyayya ga Allah kuna tuba kuna istighfari kuna biyayya Allah zai umarci saman ta saki ruwan da take da akwai idan saman ta saki ruwa Allah zai umarci kasa ta fitar da abin da take cikin ta Allah ya sa mashi albarka wa yumbitu lakum az-zar wa yumqa wa amadakum dar Allah sai yayi umarni kasar ta fitar da tsiranta dabbobi ya zama to har su ta tara nono a tatsu nono a sha yanzu kusan duk wanda ya sha nono nino ne ko madara ce yar bahu ita ce abin da muke sha hantsar dabobin ba komai sai bala'i sai yunwa mu tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ya shayar da mu da abin da ke cikin dabobin mu abin da muka faɗa daidai Allah ka amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana dan mu gyara mu ma'aiki da abin da ya dace بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين أما الخطبة الثانية فقد خصصتها للحديث عن كيفية الاستسقاء لكنني أطلت الكلام في الخطبة الأولى فأردت أن أوجز ما في الثانية ‘yan uwa musulmi kuduwa ta biyu na keɓance ta ne don bayani a kan siffar yadda ake shira roƙon Allah maɗaukacin sarki ya shayar da mu ruwa. Kuduwa ta ja mu tsawo duk da cewa hadisi kwaya ɗaya ne cikin ta farko zan taƙaita abin da ke cikin ta biyu. Yadda ake shayar da ruwa a sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar. Siffa ta farko an roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa muna cikin halin rashin ruwa irin halin da muke ciki yanzu. manzon Allah a roƙa mana Allah ya shayar da mu ya ce mu fita rana kaza zuwa guri kaza aka ajiye wa manzon Allah mimbari ya fita wannan gurin yayi sallah raka'a biyu ya juyo wa mutane hukuba a cikin wannan sallar bayan yayi wannan hukuba da zai juya yayi addu'a sai ya juya ya kalli al-qibla ya canza mayafin da ke jikin shi sai ɗaga hannunsa yana addu'a sai da hannunsa ya ɗaga sama sosai a nan ne aka ce ba a taɓa samun manzan Allah ya yi addu'a ya ɗaga hannu ba sai a shayar da ruwa yana ɗaga hannunsa ne ya koma sama kamar da kansa zai kwaso ruwan ya zubar wannan sufa ta farko da ake sallar istisqa'i kenan a je filin igi a yi sallah raka'a biyu liman ya miƙe ya yi kutuba malamai sun yi saɓani kutuba ɗaya ce kutuba biyu ce a'a akwai zama a tsakaninsu ba zama a tsakanin su almuhim akwai kutuba akwai juyawa idan za a yi alƙibla liman ya juya mayafin da ke jikin shi maza su juya matan da suka je gurin su ne ba a bukatar su juya sai a ɗaga hannu a roƙi Allah madaukakin sarki shayar da mu wannan fari wata rana manzon Allah na kan mimbari yana huduba sai wani mutum ya leko ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam halakatul mawashi dabbobi sun mutu wa taqatta'ati subul 'yan kasuwa fatake sun daina zirga-zirga saboda babu alheri a kasuwanni komai yanzu ya tsaya cik saboda babu ruwan sama irin halin da muke ciki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin hukuba ya tsaya ya ɗaga hannun shi yayi addu'a ya ce Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa sau uku wannan sura ta biyu ce da ake istisqa'i ake neman Allah madaukakin sarki ya shayar da ruwa da ita siffa ta gaba waɗansu mutane suka zo suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba mu da ruwa ruwa ya yanke mana muna cikin halin talauci manzon Allah ce ku durƙusa akan gwiwoyinku haka kowa ya durƙusa akan gwiwar shi ku ɗaga hannu ku ce ya rabbi ya rabbi ya ubangijinmu ya ubangijinmu Allah zai ji ɗanku Allah zai gafarta muku dan haka ana sallah limami yana jawabi akan mumbari ita ma yadda ake shayar da ruwa kenan haka nan mutane suna gurfara akan biyoyinsu su roki Allah madaukakin sarki ya shayar da su kari hadisi na ƙarshe da zan kuma da shi shine aka rawaito daga Abu Dan Shu'ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan zai istisqa'i sai sai Allahumma asqi ibadat Allah ka shayar da bayi wa bahimatak da dabbobinka wanshur rahmatak Allah ka yada rahamarka ka game tsakaninmu wahayi baladaka almayyit Allah ka raya garinka wanda yake matacce Allah madaukakin sarki ka gafarta mana ya rab ya rab ya rab Allahumma asfi ibadak Allahumma asfi ibadak Allahumma asfi ibadak wa bahimatak wa bahimatak wanshur rahmatak wanshur rahmatak wa ahyi baladaka almayyit اللهم أسقي عبادك اللهم أسقي عبادك وبهيمتك وبهيمتك وانشر رحمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت وأحيي بلدك الميت اللهم أسقي عبادك الله أكبر اللهم أسقي عبادك اللهم أسقي عبادك اللهم أسقي عبادك وبهيمتك وبهيمتك وانشر رحمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم أسقي عبادك اللهم أسقي عبادك وبهيمتك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله